الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة المدثر ساتن دي وچي منقانا كرشن آية تقوما bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da ranar tashin alkiyama فإذا نفك في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير randa za a yi busa a cikin ƙaho Allah ya ce wannan rana rana ce mai tsananin gaske ba ta da sauƙi ko sassauci akan kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah mun yi bayani a takaice game da abin da ya shafi ranar alkiyama da kuma waɗansu abubuwa da za su faru a wannan ranar abin da yake kan dukkan wadda ya yi imani da wannan ranar shine ƙoƙarin samar makansa kariya daga abin da zai zan mishi bakin ciki da nadama na haduwa da wannan rana a ƙur'ani Allah ya ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoro ku kiyaye ku yi tanadi na ranan da za a mai da ku zuwa ga Allah shine ranan alkiyama to yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya Allah ya mana jagora ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zawni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda Allah maɗaukacin sarki ya ce zarni wa man khalaqatu wahida Allah ce ka bar ni da wadda na halicce shi tsura shi kaɗansa bai zo duniya da komai ba karatu ya koma kan walid bin mugira duk lokacin da ka ji Allah ya ce ku bar ni da wani to ta ɓaci mishi fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah ya ce ka bar ni da duk wanda ya karyata wannan alkur'ani walid bin mugira yana daga cikin manyan mutane shugabanni jagorori a cikin ƙurishawa yana daga cikin waɗanda suka yi fada da musulunci iya ƙarfinsu ya yaƙi alkur'ani ya kashe dukiyarsa wajen fada da alkur'ani ya kashe dukiyarsa wajen fada da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kashe dukiyarsa wajen ganin an murkushe musulunci babu labarinsa daga ƙarshe walid bin mukira shi ya yi nazari ya yi tunani kamar yadda za mu karanta ya ce alkur'ani ƙarya ne sihiri ne allah ya ce to ka iso wajen walid bin mukira bayan ya saurari alkur'ani mun yi bayani a farkon tafsirin sura lokacin da ya je ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya karanta mishi alkur'ani ya ji alkur'ani alkur'ani ya ratsa sassan jikinsa ai kun ga balarabe ne gangariya alkur'ani ko wanda bai jin fassarar alkur'ani in an karanta alkur'ani yakan ɗauki hankalin mutum balle wanda yake jin abin da ake faɗa bayan ya dawo suka yi tsammanin ma ya musulunta saboda yadda suka ga jikinsa ya mutu abu jahalin ya je ya samu alwalid bin mugira ya ce mishi mutanenka suna tuhumar alaƙarka da saidina abubakar anya ba musulunci kake take-taken shiga ba ya ce musu a me za ka ce game da alkur'ani ka gaya mana muji wallahi kalmomin da alwalid bin mugira ya yi amfani da su ko mumini ya yi amfani da su ya gama jinjina ma alkur'ani ya ce musu inna lahu la halawa ya ce alkur'ani yana da wani irin zaki ya ce musu wallahi kun san dai ni duk wani waka da salo na mawaka ba wadda ban sani bai ce ba waka ba ne ba zube ba ne ba ba bokanci ba ne ba ya ce wani abu ne da yake da zaki wa inna hulayu haɗin matata duk abin da kake in ƙur'ani ya shigo yakan murƙushe abin da yake kasansa ya yi kalmomi masu kyau game da ƙur'ani abu jihalin ya ce ka fito ka gaya mana maganar gaskiya fito ka yi magana waɗannan ababa suna daga cikin abin da ake zarginka in har ba ka musulunta ba to ka faɗi maganganu miyagu game da alkur'ani a yaɗa wa mutane domin kai in maganar daga bakinka ta fito larabawa da su karba ya loba shi ko bai loba shi ya roba shi shi yasa duk yadda za ka yi rayuwa duk yadda za ka yi rayuwa ko kai ba mutumin kirki ba ne karka je ka shiga kuma cikin marasa kirki ka zauna za ku yi mutuwar kasko ko ba ka da kirki ka nemi mutanen kirki waɗanda zama da su zai hana ka sakewa akan rashin kirkinka zama da su da ayyukansu zai zama maka wa'azi wajen gyara kanka abokai abokan zama abokan zama suna da tasiri wajen kyautatuwarka ko lalacewarka ba ku ji hausawa suka ce zama da maɗaukin kanwa ba haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya buga misali na wadda yake zama da mutanen kirki jalisu salih wa jalisu su wadda ya zama abokansa na kwarai ne nagartattu ne annabi ya ce kamar alaka ne da mai sai da turare ko dai ka cire kudinka ka saya ka saka ka ji kanshi jama'a su ji kanshi annabi ya ce ko in ya zo ko da baka da kudi zai ɗanɗana maka ya goga maka annabi ya ce ko bai goga maka ba in kana tare da shi za ka dinga jin kanshi haka zama da mutanen kirki yake annabi ya ce zama da mutanen banza kamar zama da mai zuga zugi ne yana hura wuta tartsatsin gawayi da itace yana tashi kana tare da shi annabi ya ce ko dai wannan tartsatsin ya tashi ya huhuda maka riganka annabi ya ce ko bai huda maka rigar ba ba za ka bar wannan wajen ba face da warin hayaki haka ne ko ba haka ba haka ne mun sha buga misalsalu akan haka ka duba fir'auna ka duba shegantaka irin na fir'auna ka duba yadda fir'auna ya kai kololuwa wajen fajirci da kafirci da rashin imani amma jama'a kun ga al'amarin fir'auna wannan su hamana da suka manne shi waɗannan miyagu da suka mannu da fir'auna suna daga cikin wadda suka loba fir'auna وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي
a farkon al'amari annabi musa alaihi salatu wasalam yana da'awarsa yana kiran mutane zuwa ga allah fir'auna bai shiga cikin hidimarsa kwatsam sai waɗannan makusantan fir'auna sai suka zo suka samu fir'auna wa ƙalal mala'u min ƙaumi fir'auna waɗannan manyan mutane na cikin fir'auna sai suka zo suka ce wa fir'auna yalla boy atazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak suka ce yalla boy yanzu haka zaka zo da ido wa musa da mutanensa su cika ransu ba babbaka a misira abin bautarka ba ruwansu da shi kai ma ba ruwansu da kai sun yi watsi da kai da gwamnatinka sun yi watsi da kai da abin bautarka kala sai ya ce musu sannu kattilu abna'ahum to da mu karkashe ƴaƴansu wa nastahayi nisa'ahum ya zubu ko bai zubu ba ya zubu daga wannan maganan fir'auna ya hau kashe ƴaƴan banu isra'il kisa na biyu ke haka suka same shi a tazaru musa wa qaumahu suka ce yalla yanzu zaka bar Musa da mutanensa li yufsidu fil ardi su yi barnan su a cikin misira yadda suke so wa yadharaka wa alihataka ya rabu da kai ya rabu da abin bautanka haka da ka zo da ido kala sai yace musu sanukattilu abna'akum zamu karkashe ƴaƴan su shikenan sai aka hauki sa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo fadarsa ya isar da saƙon Allah ya bayyanar da mu'ujizozi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi fir'auna yana kallo lokacin da ya ga macijiya ta zama sanda hannu ya yi haske ya ga ayoyi da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo da su قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه يأتوك بكل سحار عليم lokacin lokacin da fir'auna ya ga ayoyin Allah a wajen annabi Musa kala sai ya ce lil mala'i haulahu ga waɗannan manyan mutanen da suke kewaye da shi din inna hadha la sahirun alim yace musu kun ga Musan nan masihirci ne ƙwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihirihi yana so ya fidda ku ne daga cikin ƙasarku yana so ya fidda ku ne daga cikin misira da sihirinsa da tsafe-tsafensa sai fir'auna ya ce musu fama za ta amurun me shawarar ku jama'a kun ji ƙalu sai suka ce mishi arje wa akahu ka jinkirtar da shi ma'ana a tsayi da shi kar ya tafi a fada wa akahu da shi da ɗan uwansa annabi harun wa ba'ath fil madaini hashirin ka tura yan gayyata su shiga birni biranen misira duka ya atuka bi kulli saharin alim kai ma a zo maka da masihirta gogaggu jama'a ina kun ji su suka bai shawara su suka bai shawara duk taɓargazan fir'aunan nan waɗannan mutane sun ba da gudumawa sosai wajen mishi ingiza mai kan turuwa karka yadda ko majalisi ne ka dinga zama a majalisan mutanen banza sannu-sannu za ka zan mutumin banza sannu-sannu za ka zan mutumin banza shi kenan sai ya ɗauki 'yan aiki sai ya tura duk inda wani matsafi gogagge yake a zo mishi da shi sai aka je aka yi ta zuwa da bokaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan arada Allah bil amiri khairan idan Allah na nufin shugaba da alkhairi gwamnati za ta yi kyau gwamnatinsa za ta tsaya akan kafanta gwamnati za a gama lafiya ja'ala lahum wazira sidkin annabi yace Allah sai ya sa mishi waziri advisor makusanta mashawarta masu gaskiya da amana in nasiya zakarahu idan ya manta wani abu game da al'ummar da yake mulka wannan advisor ko mashawartan sai su tunasar da shi sai mishi yalla koi gafa abu kaza da abu kaza da abu kaza da ya dace wa in zakara a'anahu in kuma ya tuna da kansa wannan wazirin sai ya taimake shi wajen yin wannan aikin alkhairi wa idza arada Allah bihi ghayra zalika amma idan Allah na nufin sun kuyan haka da shugaba gwamnati ba za ta kai labari ba gwamnati ba za a dace ba ja'ala lahu wazira su'in sai a sa mishi adbaiza mashawarci makusanci makusanta marasa tsoron Allah miyagu in nasiya lam yuzakkiru idan ya manta abin da ya shafi jagoranci wannan mashawarci wannan advisor ba zai tuna mishi ba wa in zakara lam yu'inhu in kuma ya tuna to shi wannan wazirin ba zai taimake shi wajen aiwatar da abin da ya dace ba jama'a muna fahimta a kowane yanayi a kowane yanayi a kowane yanayi ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari abokan tafiyarka su zan mutanen kirki abokanka su zan mutanen kirki walid bin mugira kun ji dai ga abin da ya farfada akan alkur'ani amma da abu jahalin ya tirke shi sai da ya sa ya zaki alkur'ani za mu zo mu karanta bacci shi wannan abu jahalin din ka san babban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yayi ruwa yayi tsaki ya hana shi musulunta randa abu talib zai rasu jiki yayi nauyi annabi ya shigo ya same shi yace mishi ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah yace baffa kace la ilaha illallah in rike wannan kalmar in tsaya a jikinta ranar alkiyama da ce kafurta kalmar shahada sai abu jahalin ya ce mishi a tarkabu a millati abdul muttalib wato kana nufin abdul muttalib bacacce ne kenan ya ce ma abu talib yanzu za ka kyamaci addinin abdul muttalib annabi na yi suna yi annabi na yi suna yi annabi na yi suna yi karshe abu talib ya ce ala millati abdul muttalib kun ga sharrin zama da mutumin banza ko sharrin zama da mutumin banza sharrin zama da mutumin banza kuma yana daga cikin abinda man sagir yake hana mutanenmu hatta tuba daga miyagun ayyuka saboda abokan yankan mutanen banza ne sai mutum ya tuba ya koma ya tuba ya koma ya tuba ya koma dalili saboda baka rabu da wannan aikin ba baka rabu da masu aikin ba ya za a yi ka tuba waɗancan abokanka da kuke barnan har yanzu su ne abokanka har yanzu baka yanke alaƙa da wajen da kake barnan ba wannan ya ce shi masturbation yake yi yayi yayi ya bari ya koma ya bari ya koma to yaya za ka yi bari ka kuma daina har yanzu baka bar chatin da wannan yar iskan ba ya za a yi ka daina ba za ka daina ba ba za ka daina ba once ka gano wacce wacce yar iska ce kai blocking ɗinta kawai wannan shine alaman za ka tuba amma in dai za ku ci gaba da chatin ba za ka tuba ba once kika gano wane ɗan iska ne mutumin banza ne ki yi bulokin ɗin ɗan iska kawai amma in ba ki yi bulokin ɗinsa ba sai ya kai ki inda ba kya tsammani ko namiji ne ka fahimci ba mutumin kirki ba ne ka yi bulokin ɗinsa kawai wannan ita ce gaskiyar kana so ka tuba idan wani laifi kake yi majalisi kaza da kuke tare da abokai da sauransu ka daina zuwa ka daina zuwa wannan shine ka ɗauko hanyar tuba amma in dai za ka ci gaba da kallon bluffing za ka ci gaba da wannan mummunan chatin ƙazantaccen chatin ɗin to ya da aikatu ba mutum sai ya ce ya tuba ya koma ya tuba ya koma saboda bai ƙaurace ma abin da yake yin ba kuma bai ƙaurace ma waɗanda yake yi da su ba akwai hadisin al'imam al-bukhari in ba ku manta ba wani mutum ne da ya kashe mutane 99 wannan kisan kai da yake yi shi ma ya dame shi ya daga mishi hankali sai ya tuba sai ya koma sai ya tuba sai ya koma sai da ya kashe mutane 99 sai ya tambayi ina zai samu wani mutumin kirki da zai fatawa abin shi aka nuna mishi wani bawan Allah mai ibada ya je ya tambaye shi akwai tuba a kaina ya ce mishi mutum casa'in da tara ya ce e ya ce gaskiya tuba zai yi wahala sai ya kashe shi ba ya cika ɗari ba abun ya sake damunsa ya sake tambaya shin zai samu wani malamin da zai mai fatawa aka nuna mishi wani malami sai ya je ya samu malamin dama wancan mai bauta ya samu ya ce mishi ala gafarta malam ga laifin da na aikata mutum ɗari na kashe cicim akwai tuba ya ce to akwai wadda ya isa ya shiga tsakanin Allah da bawa ne ya ce mishi akwai tuba ya ce amma fa matsalarka matsalarka na samun tuba ko dace da tuba ya ce mishi fa sai ka bar garinka sai ka bar inda ake wannan barnan yace mishi in tsali ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa abudillaha ma'ahu wala tarji ila ardika fa innaha ardu su yace mishi akwai gari kaza kaza waje kaza ka wuce ka tafi mutanen garin salihai ne sun tsaya akan bauta ma Allah sau da kafa ka je ka koma garin ka bauta ma Allah tare da su sai yace mishi wala tarji ila arzika karka yadda ka dawo garinka fa innaha ardu su gari ne na sabon Allah jama'a mun fahimta yana tafiya garin bai ma isa ba da yake da gaske yake a hanya mutuwa ta dauke shi Allah kuma ya yafe shi ya tafi shi kabar nan inda ake barnan kabar inda ake barnan kana so ka gyara dole sai ka kaurace ma waɗannan gurbatattun mutane sai kin kaurace ma waɗannan gurɓatattun kawaye sai ka kaurace ma waɗannan gurɓatattun 'yan matan sai kin kaurace ma waɗannan gurɓatattun samarin sai ka kaurace wa munanan kalle-kalle amma in dai kana tare da su in dai kana tare da su in dai kina tare da waɗannan gurɓatattun samari ko kawaye to muna neman tsarin Allah karki zo ki mummunan ƙarshe karka zo ka yi mummunan ƙarshe duk rayuwar duniya man sagir duk duniya ba abin tsoro kamar mummunan ƙarshe duk duniya babu abin tsoro ga mumini kamar a ina zai kare a ina zai kare kama kan ka fatar kyakkyawan ƙarshe ka tsayu baka san yaushe za a cin maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innamal a'malu bil khawatim annabi ya ce ayyukan bayi abinda ake lura da shi ƙarshen a me ka cikice man sagir ba maganan bara mun yi karatu bana mun yi karatu an je an yi wa'azi a goka za an yi ba a a ina da ka kare a nan maganar take a nan maganar take wanda yake kwana yake tashi da wannan ya yi sake ma wannan rayuwar ya yi downloading bulufin a wayansa ya ajiye baka san za a tashi da kai ko ba da a tashi da kai baka san za a tashi da kai ko ba da a tashi da kai ba shi kuma shaidan iya abin da yake bukata kenan yayi ta wannan lallabin kan yayi ta wannan ingiza kan har sai ya ga ka iso point wallahi sai ya tafi ya barka iya abin da yake bukata kenan ka yi wannan tuban muzurun ka tuba ya dawo ya me da kai ruwa ka tuba ya dawo ya me da kai ruwa daga inda ya ga alamun mutuwa sun bayyana a kanka to sai ya maka bambana kamar sali shaitani iz qala lil insani kfur
قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين Allah ya ce kamar misalin shaitan kamar shaitan ne kamar misalin shaitan ne id qala lil insani kfur lokacin da zai ce ma dan adam kafirce yi kaza shiga kungiyar tsafi zaka samu kuɗi shiga kungiyar tsafi zaka ci jarrabawa shiga harkar riba ka samu kuɗi ka bi matar wane ko yar wane lokacin da ya ingiza mutum falamma kafara kana kafircewa kada sai ce inni bari'un minka na barranta ba ni ba kai inni akafullah rabbal alamin ina tsoron Allah ubangijin tarihi ai su Abu Jahalin din ai sun hadu da shi a yakin Badar ya saka musu ya shirya musu ya ingiza su Abu Sufyan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo zai yi attacking dinsa ya fa yi escape ya kuma gaya musu cewa ya yi escapes koma suka ce sai sun zo kawai a buga ta ƙare ashe ba da su koma ba ba yadda ba a yi da abu jahil da su utba duk waɗannan jigajigan arnan makan suka ce sai sun zo saboda su ma muhammadu takun ƙarshe to wannan cewa sai sun zo an buga ɗin shaidan ne وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaidan ya kayatar musu da aikin su wa qala sai ya ce musu la galiba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum yace duk duniya in mutane da su hadu ba da su yi galaba a kanku ba kuma ni ina tare da ku suka ta aka ce ya fito musu ne a siffan wani wadda suka gamsu ya zama musu garkuwa jama'a mun fahimta kamar kai ne zaka je neman rigima sai a turo ma kamar sojoji guda biyar su ce maka mu tafi ai zaka tafi ko su ce maka mu je kuma kana kallon su da bindigogin su waye ba zaka je ka ka zungure shi ba ai ba la kaliba lakum al-yawma minan nas duk mutane ba za su iya galaba akan ku ba wa inni jarul lakum ni garkuwa ne gare ku zan zama muku katanga kawai suka tafi falamma tara atil fi'atani na kasa ala aqibaihi lokacin da waɗancan suka hango waɗannan waɗannan suka hango waɗancan ba an isa filin daga ba na kasa ala aqibaihi sai ya sa ribas ya fara fita a fili wakali ya ce musu inni ara ma la tarawun ni fa ina ganin abin da ba kwa gani ina ganin mala'iku suna sauka ba ya kawo su inda ya san ba za su iya ba ai tun da ya ga mala'iku sun sauka ya san ƙaryar waɗannan takari inni ara ma la tarawun inni akafullah inni bari'un minkum na barranta daga ku ba ni ba ku inni akafullah ina tsoron Allah rabbal alamin agun duk aka zubar da gawansu dama annabi sai da ya nuna masabansa in ya taka sai ce a nan wani zai fadi in ya wuce gaba ya ce a nan gawon wani za ta fadi agun kowa ya fadi bayan kwana uku annabi ya ce a kwashe su a zuba su a wannan rijiyar duk arnan da aka ɗauko za a jefa a rijiyar sai annabi ya ce ku tsaya sai ya ce wani baka yi nadamar yakar musulunci ba shin ka samu abin da Ubangiji ya alkawarta maka ni dai abin da ya alkawarta mun na gani a ƙasa kai ka gana ka? duk wadda aka ɗauko annabi sai ya ce mishi ka ga sakamakon faɗa da musulunci sai na umar ya ce ya rasulallah yaya kake magana da gawarwaki annabi ya ce bari wallazi nafsu muhammadun والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول annabi ya ce wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba yana ji yayi nadama ko bai nadama ba to mummunan ƙarshe ake tsoro baka san a inda za ta cin maka ba duk wannan zirga-zirga da kake watakil tsakanin alƙalere da bauchi ne baka sani ba watakila tsakanin bauchi da gombe ne watakila tsakanin bauchi da kano ne watakila tsakanin kano zuwa kaduna ne watakila daga kaduna zuwa abuja ne watakila a jirgin sama ne watakila a cikin gidanka ne a ina aka ritsa ka a nan maganar take a ina aka ritsa ka a nan maganar take a ina aka ɗauki ranka a nan maganar take saboda ka abokantaka da mutanen banza bai yi ba harka da mutanen banza bai yi ba ƙawance da ƙawayen banza bai yi ba bai yi ba to ƙarshe ƙarshe sai da walid bin mugira ya faɗi miyakun maganganu akan alƙur'ani Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida Allah ce ka bar ni da wadda na halicce shi shi shi kaɗansa ba riga ba wando ba mataimaki ba dukiya ba ƴaƴa wata altu lahu malan mamduda Allah ya ce na sanya mishi dukiya shimfiɗaɗɗa ba da ita ya zo ba wannan magana wurare da yawa Allah na maimaita wa bayi ina ma da za mu ɗauki wa'azi sai Allah ya ce empty ka zo empty ka zo empty da ka koma walakar ji ita muna kurada يأتون فرادا قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وأردوا على ربك صفا وأقيموا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن فردا السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا to suna nan da yawa a cikin alkur'ani Allah sai ya ce kai kadai ka zo kai kadai da ka koma baka zo da komai ba kai ma ai shaida ne akan haka akwai wani mai kudin da ya tafi da kudin sa malam duk kudin ka duk kudin ka a Bauchi kai kudin kuma a Bauchi zaka bar su a Najeriya kai kudin a Najeriya zaka bar su a nan ka samu a nan zaka bar su don Allah mai hankali wannan ba satar amsa bane gare shi ya hankalta duk kudin duk kudin a nan inda ka samu a nan da ka tafi ka bar su to don Allah ka yi gida na isa mota na isa me yasa ba za kuma ka gina kabari da lahira ba dole za ka tafi ka bar shi yadda ungozoma ta ɗaga ka ba komai a jikinka haka kuma za a wanke ka ba komai a lullube ka da lifafa a kai ka kabari in biliyan ɗari kake da su a nan da basu a nan da basu me yasa jama'a ba za mu yi amfani da damar da Allah ya bamu yadda muka mori abinda muke da shi a nan mu morara nan gobe ba me yasa wallahu akrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku Allah yace la ta'lamuna shay'a Allah ce ba ku san komai ba baka iya bambance tsakanin naira biyar da naira goma baka iya bambance tsakanin naira ɗari da naira hamsin la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali da basira da za ku yi rayuwa la'allakum tashkurun don ku gode Allah ya ce to yadda ka zo ba komai din nan haka da ka koma ba komai to yaushe za ka shagaltu bayan damar da Allah ya baka za ka shagaltu da duniya kamar ci lahirarka don me za ka shagaltu ka yi amfani da dukiyarka don gina lahirarka kuma annabi sai da ya nasanta inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi yana daga cikin abinda zai riski mumini na ayyukansa nagartattu bayan ya mutu annabi ya ce ilman allamahu wa nashara ilimin da ya koyar ya yada ko ba kai ka koyar ba ka yada shi a cikin al'umma wuraren da karantaswa zai isa cikin al'umma ka ɗauki nauyin isar da shi yadda muke zaune a nan dinnan akwai wani a ƙauyensu tun da yake bai taɓa zuwa ya zauna a inda ake darasi haka ba amma ta hanyar waɗanda suke isarwa ya fi wadda yake zaune a inda ake karatun wani gane ma abin da ake au mushafan warrasa annabi ya ce ko kuma abun karatun alkur'ani ka gadar da alkur'ani ka sayi alkur'anai a ba wa makaranta alkur'ani a ba mu mahaddata alkur'ani a sa a masallaci suna ana karantawa annabi ya ce za ka ji daɗin haɗuwa da alkur'ani ranar gobe a masjidan bana ko ka gina masallaci ɗakin allah duk arzikin da allah ya ma jihar bauchi daga makarantunta gidajenta ma'aikatunta kamfanoninta duk abinda za a nuna a ce abu kaza arziki ne abinda annabi ya ce Allah ya fi so a bauchi masallatai ahabbul biladi ilallahi masajiduha duk abinda kasan yake duniya duk abinda kasan yake Najeriya duk kimar abin abinda Allah ya fi so a bayan kasa ya ga masallaci sai ka gina mishi masallaci kuma don Allah don neman yardarsa ka sha kwana in ba ka da hali ku haɗu ko biyar ko shida ku gina masallaci in ba ku da hali ka ba da gudumawa a gina masallaci ka ga mu'amalar da mutanenmu suke ma masallaci za a je a yanka sabuwar anguwa sabuwar anguwa da a yanka a kankanin lokaci duk a sai filayen anguwa sai an gama amma wadda aka bari na masallaci za a yi kwamiti sai an shekara biyar ba a gina masallacin ba kuma kudin masallacin bai wuce kudin motar wani da abin da yake fadonsa ba haka ne kowa ya gina gidansa a anguwan amma a anguwan ba za su iya haduwa su gina masallaci ba sai an tafi duniya neman taimakon a zo a gina masallacin kuma kowa ya gina gidansa kuma gidan kowane mutum ɗaya a cikinsu ya fi kudin da aka gina masallacin ai da mu haɗu da Allah ne da mu haɗu da Allah za ka gane bambancin masallaci da gidanka za ka gane bambancin masallaci da gidanka dole ne sai mun tashi tsaye mun yi abin da ya dace dukiyarmu mun sa ta akan abin da ya dace sai mu ji daɗi annabi ya ce au baitan libinin sabil bana ko ya gina gidan saukan baki yana daga cikin abubuwa na alkhairi bako ne neman ilimi ya zo a a tafiya ne kwana ya kama shi matukar aka tantance cewa nagartacce ne a bashi masauki ya wuce au naharan ajara ko annabi ya ce ko mutum ya ja ruwa wa mutane ya gudanar da ruwa wannan ruwa da ka gani wannan ruwa da ka gani ka ɗauki iya ƙarfinka idan layinku ne yi ƙoƙari a samar da ruwa bohol ne rijiya ne a'a akwai ruwan a can kai kuma ka sai fayif a jawo shi a kawo shi domin amfanin al'ummarka annabi ya ce za ka ji daɗin haɗuwa da ruwanka ranar alkiyama haka ne ko ba haka ba haka ne duk waɗannan ɗaya bayan ɗaya annabi ya kirga awwaladan salihan taraka ko ɗa na gari da mutum ya bari ɗaya bayan ɗaya annabi ya ambata duk inda ka sa dukiyarka annabi ya ce za ka mora da ka mora da ka mora da ka mora shi yasa sahabbai da Allah ya ba su dukiyar su talakawansu wadda ba su da shi sai suke ganin ai waɗannan ‘yan uwanmu sun tafi sun samu lahira sun wuce mu zahaba ahalud dusu bil ujur suka ce masu dukiyan cikinmu sun tafi da lada sun bar mu gidaje nawa ne akan ruwa akan fasa ɗora abinci gida nawa ne da yawa ruwa ne suna da gari amma babu ruwa wani lokaci idan lokacin neman ruwan za a tafi har inda 'yan garuwan suke ba ruwan kana da hali da za ka tona bohol al'ummarka kana da hali ko rijiyar gaba ɗari ne kana da halin da za ka ce a tona a gyara don mutane su amfana kayi kayi zai zo ya wuce kudin da ka bar su a garinku da ka tafi ka bar su da ka tafi ka basu za ka tafi da su ne ba za ka tafi da su ba ba za ka tafi da su ba duk waɗannan makabartunmu kana gane kabarin mai kuɗi da na talaka shi ke shi ma talakan in ya mutu dole talaucin tafi da harkarsa shi kenan kai ma kuma in ka mutu dole ka bar kuɗin irin lifafan da aka sa shi irin lifafan da a sa ka to ka yi ƙoƙari abin hannunka kar ya rufe maka ido duniya duk da kake mata wannan tanadin in ma ka dace za ka more ta ne ka ji daɗinta na shekara ɗari lahira kuma har abada ne lahira har abada ne ashe mai hankali in ka sa dubu ɗari a nan can ya kamata ka saka miliyan ɗaya nan shekara ɗari ne in ma ka more can kuma har abada ne can har abada ne can har abada ne
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ma inda kum yanfadu Allah ce duk abin da ke hannunku zai kare wa ma inda layi ba Allah ce abin da na tanadar muku bayi karewa wanzan jini duk matsalar ba matsalar jin wa'azi ba ne matsala ce ta muji tsoron Allah mu gyara matsala ce ta muji tsoron Allah mu gyara matsala ce ta muji tsoron Allah mu gyara Allah ya ce wa ja'altu lahu malan mamduda Allah ya ce na sanya mishi dukiya shimfiɗaɗɗa Walid bin Mugira yana daga cikin masu arzikin Qurayshawa na a faɗa a nuna duk wata harka in ka daga sai a ce maka yana da hannun jari a ciki duk wata harka ta arziki in ka daga to amma sai aka yi rashin sa'a dukiyar sai ce zai yi fada da Allah da manzon Allah da ita zai ci riba kuma bai ci ba waja'altu lahu malan mamduda Allah yace na sanya mishi dukiya shimfidadda wa banina shuhuda Allah ce kuma na sani na bashi ‘ya'ya Allah ya ce halartattu ma'ana yana tare da ‘ya'yansa duk abin da za a yi suna tare da yara in taro za a yi yana tare da ‘ya'yansa ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce ga dukiya ga ‘ya'ya da Allah ya zo gaya wa banu Isra'il ni'imar da ya musu ya ambata musu wa amdadnakum bi amwalin
وجدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا wa'amdadnakum bi amwalin wa banin Allah ya ce na shimfiɗa muku dukiya ga yaya ba shi kenan ba to Allah ya ce shi ma mun ba shi dukiya kuma mun ba shi yaya kuma na tare da yayansa da yawa cikin malamin ta- tarihi suka ce shi ne ai baban khalid ibn walid domin daga cikin yayansa malamin tarihi suka ce akwai guda uku sun musulunta akwai hisham ya musulunta akwai walid ya musulunta khalid ibn walid shi ma ya musulunta kaga su kan sun sha kwana ko sun sha kwana gaskiya ne amin وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا Allah ya ce na shimfiɗa mishi komai na rayuwa shimfiɗawa ma'ana na yalwata mishi kowace irin ni'ima a wadace thumma yatma'u an azidi Allah ya ce kuma sai yayi burin wai na ƙara mishi Allah ya ce kalla Allah ya ce ba zai yiwu ba innahu kana li ayatina anida Allah ce don ya kasance mai kau mai tsaurin kai kangararre game da ayoyin innahu kana li ayatina anida kangararre ne yana da tsaurin kai game da ayoyin mu Allah sai ya ce sa'urhiquhu سأرهبه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا الله تذر أكبر.
لواحة للبشر عليها تسعة عشر Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina anida game da ayoyinmu Allah ya ce yana da tsaurin kai da kangarewa Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda Allah ya ce zan kallafa mishi wata azaba mai tsanani Allah ya ce zan tsora mishi wata azaba da ba zai iya da ita ba me yasa Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar yayi tunani sai ya kaddara abinda zai faɗa game da alqur'ani ba abu jahalin ya ce ya fito da jawabi da za a yada a cikin larabawa game da alkur'ani ba shine sai ya yi shuru ya yi nazari shine innahu fakkara wa qaddara sai ya yi kirda don abin da zai faɗa faƙutila kaifa qaddar Allah ya ce Allah an ce shi Allah ya tsine mishi albarka kaifa qaddar ta yadda ya suranto abinda zai faɗa mai muni akan alkur'ani tunanin yadda ya saka tunanin ma Allah ya ce Allah ya tsine mishi albarka a kansa thumma qutila kaifa qaddar sannan aka la'ance shi ta yadda yayi kirdadon ya kaddara abinda zai faɗa mai muni akan alkur'ani thumma nazara bayan yayi tunanin ya suranto mai zai faɗa sun nazara sai ya ɗan tsaya ya yi nazari sun abasa wa basar sai ya dake sai ya murtuke zai yi jawabi kenan ko? eh kasan mutum zai rashin mutunci sai ya canza fiska sun nazar sun abasa wa basar ya haɗa fiska ya murtuke sun adabara wasu takbar ya juya baya yake Allah واستكبر يي جرمن كاي فقال سيتي ان هذا الا سحر يؤثر قراني با komai bane sihiri ne da ake karbo shi daga wajen wasu ku je ku ce inji ni na tantance na reraye na tankade alqur'ani sihiri ne shi yasa yanzu ke raba da da ubansa shi yasa ɗana musulunta sai yake iyayensa yace ba zai koma kan addininsu faƙala in haza illa sihirun yurtar ba wani abu bane sihiri ne da ake karɓo shi daga wajen wasu in haza illa qaulul bashar ba wani abu bane alqur'ani maganan waɗansu ne suka shirya a sihirce aka bawa muhammad yake karanta wa mutane Allah ce sa uslihi sakar Allah ya ce zan shigar da shi wutan sakar yayi babbar magana ko sa'uslihi sakar Allah ya ce da sannu zan shigar da shi wutan sakar Allah ya ce wa ma'adara kama sakar me ya sanar da kai ma'ana kai ka san wutan sakar kuwa la tubuki wa la tadar ba abin da take ragewa in ta fara ci wa la tadar kuma ba ta farin ci ba ta mutuwa da kanta kuma in ta fara ci ba ta rage komai kullama nadjab juluduhum baddalnakum juludan ghayraha liyazuku da azab la tubqi wa la tadhar ba ta rage komai wa la tadhar kuma ba ta bari lawahatun lil bashar tana babbake fata ta gasa shi ta kone shi alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku 19 da Allah ya ajiye su ne masu gadinta masu kula da ita wutar da aka ce mala'iku goma sha tara za su yi gadinta a bar wasa ce mala'ika ko guda ɗaya ne an ya ishi kowa riga da wani Allah ya tsare mu jama'a sai mu kwana nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu